إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
تعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na goma ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 daidai da 27 ga watan biyu miladiya ta 2026 kamar dai yadda muka saba haduwa a daidai wannan lokaci a wannan masallaci mai albarka na juma'a masallacin ammar bin yasir da ke cikin wannan unguwa ta hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da sauraron tarjamar alkur'ani da kuma darussa da mukan samu mu samu ko mu fitar daga cikin abinda malamai suka fitar na darussan waɗannan ayoyi a jiya muna nan dai a cikin suratu ali imran a jiya mun karanta aya ta ɗari da talatin da uku zuwa aya ta ɗari da arba'in da uku wanda insha Allah ta'ala kafin mu koma mu dan yi abinda muka saba na fitar da darussan zamu ji daga aya ta 144 yau insha Allah wa ma Muhammad ala ramma bismillah
wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين نعم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين mumtaz Allah madaukakin sarki ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'awqu tilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin Allah ta'ala ya ce wa ma Muhammadun Muhammadu ba wani bane illa rasulun face manzo ne adakhalat min qablihi ar-rusul wanda manzanni sun shuɗe gabaninsa afa in mata yanzu idan ya mutu au kutila ko an kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya baya akan digadiganku wa man yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya juya baya akan digadigansa falan yadurra Allah shay'a to bai cuci Allah da komai ba wa sayajzi Allahu shakirina ba da dadewa ba Allah zai saka wa masu godiya wa ma kana li nafsin an tamuta babu wata rai da za ta mutu illa bi idinillah sai da izinin Allah kitaban mu'ajjala rubutaccen lokaci ne ƙayyadadde wa man yuridi thawabad duniya duk wanda ya nufi wato samun sakamakon duniya nu'tihi minha za mu bashi wani abu daga ciki wa man yuridu thawabal akhirah wanda kuma ya nufi sakamakon lahira nu'tihi minha za mu bashi daga cikinta wasa najazi shakirin ba da dadewa ba za mu saka wa masu godiya wa ka'ayyin min nabiyyin wa ka'ayyin min nabiyyin da yawa daga annabi cikin annabawa qatala ma'ahu ribbiyuna wanda magoya bayansa mabiyansa suka yi yaƙi tare da shi masu kafirun masu yawa fama wahanu basirauni ba lima asabahum fi sabilillahi game da abin da ya same su cikin tafarkin Allah wa ma da'ufu basirauni ba wa mastakanu basu mika wuya ba والله يحب الصابرين الله yana son masu hakuri wama kana qaulahum maganar su bata kasance ba illa an qalu face cewa suka ya rabbana ighfir lana dhunubana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa israfana da ƙetare iyakarmu fi amrina cikin al'amarinmu wa thabbit aqdamana ya Allah ka tabbatar da digadiganmu wansurna alal qaumil kafirina ka kuma taimake mu akan mutane kafirai fa atahumullahu thawabad dunya sai Allah madaukakin sarki ya ba su sakamako na duniya wa husna thawabil akhirah da kuma kyakkyawan sakamako na lahira wallahu yuhibbul muhsinina Allah maɗaukakin sarki yana son masu ihsani masu kyautatawa wannan ta fuskar tarjamar ayoyin abinda ayoyin suka kunsa kenan suna ɗauke da muhimmin saƙo wanda insha Allah za mu ji to mu sake komawa mu kalli ayoyin da muka saurara a jiya faɗin Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون har zuwa faɗin Allah ula'ika jaza'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilina a cikin waɗannan ayoyi akwai darussa kamar haka ayar farko tana kwaɗaitar da muminai akan yin sauri da rige-rige wajen yin ayyukan ɗa'a shi aikin ɗa'a ba a son a jinkirta shi duk inda aikin da'a yake in ka mu'amalanci ayoyin alkur'ani za ga cewa suke a yi maza maza kar a jinkirta kar a daga kafa kar a bari sai gobe kada a yi taswifi taswifi shine ai zan da yi ai ina nan dai da niyya insha Allah dai wannan watan zan yi a shekara mai zuwa zan yi wannan taswifin ba a bukatar sa aikin alkhairi domin ka sani ko da yaushe dama ce kuma ita damar ba dawwama take ba tana iya sukucewa ya zama kuma ba a sake samun irin wannan damar ba kamar yadda kuma ana iya samun kabar duniya ba tare da ka ai da sakanni da awoyi wani bangare ne na rayuwa ka yake ta tafiya kai da ba ka da wani tabbas ba ka da garanti na za ka kai in an jima balle gobe balle wata shekara ina wato wato ina hikima wajen kokarin ga aikin alkhairi ga kuma ikon da zaka da damar da zaka yi aikin alkhairin amma ka jinkirta wannan shine abin da Allah ta'ala ce ba halin mu'minai bane jinkirta aikin alkhairi da haka Allah ta'ala a wata surar can suratul hadid sai ce wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum kaga ba ma wai yin saurin ba banda saurin ma wai ka yi shiga sauri ka tsere wa kowa kana jin aikin alkhairi kafin wani ya motsa kai ne a farko in aka ce ana neman gudunmawa ba ka jira ka zama cikin na uku ko na hudu ko na tsakiya balle ka zama na ƙarshe in sha Allahu kan a ce me ka sa naka in zuwa masallaci ne kafin a ce me ba ka jiran yaushe ake shiga masallaci yaushe liman yake ta da sallah a'a kana nan kana da lokacin da zaka yi sauri ka taho masallaci ka zo ka yi nafula ka jira liman ka san alherin da ke tattare da ka zauna kana jiran liman annabi sallallahu alaihi wasallam har wannan aikin alkhairin annabi bai ba duniya ba sai da ya ga al'umma ba zaman banza bane kake ma zama a ATM ko kuma a banki kana jiran layi kake jiran wani mahaluki a ofis ɗinsa lokacin da ma ka je ofis ka daka samu ko kila ko bacci bai tashi ba kuma za ka yi zaman jiran awa biyu awa uku kana jiransa kuma ba tare da ka kosa ba babban burin ka dai inda zai zo takarda ce zai sa ma hannu inda zai sa hannu kai wanda ya ta biya kuɗin sabulu amma kana gajiya kana kosa in ka zo gaban mahalicinka duk sanda aka ɗan riƙe ka minti ɗaya minti biyu ka dinga tsaki kenan ka dinga ganin beken liman don me yasa ya ƙara ma lokaci ya ɓata maka lokaci kana da wani wanda ya fi wanda ka zo gabansa akwai wanda kake da yaƙini da tabbacin zai iya share ma hawayenka fiye da wanda ka zo gabansa ashe liman ya jinkirta maka ma ba taimakon ka ba kana gaban Allah maɗaukakin sarki kana gana da Allah liman sai yake ganin gana wannan ya kamata ka ta yanke me laifin liman to amma saboda mun saba yin gaggawa yanzu aka ce za a yi match dan mutum ya samu zama a kujerar gaba ina tabbatar maka zai iya zuwa ya sha ruwa a can bal din za a yi ta kila sai karfe bakwai da rabi amma tun karfe shida ko shida da wani abu zai je dan ya kama gidan gaba dan kar ma a baki labari idan sai dan yi wasu wani yana yana bai hango wani abu ba ya ga ga shiga bal din ga masu bal din duk zai iya zaman jira duk waɗannan abubuwan za ga ana gaggawa yanzu wani ko janjalo bai kai shi samma kuma zuwa kasuwa ka san janjalo uban yan koli an fahimta ko bai kai shi zuwa kasuwa ba samma ko mala shi kullum a gabansa masu gadi masu security suke buɗe rumfar kasuwa yana riga kowa zuwa kuma hakan bai taɓa ɓata masa rai ba kuma ba lalle bane in ya je ya kasa kayan ha'a tashi ba lalle ya ci ba amma fa wannan baya tare masa guya gobe zai sake yin sammako to amma ga Allah madaukakin sarki yana kira yana kira mu'minai ai gaggawa ai sauri ai maza maza ai tsere amma sai ga kullun kai hawan feda ka saba yanzu kai kana ganin hawan feda zai baka aljanna kullun sai an tada sallah sai an zo raka karshe kake zuwa magabata ana maganar mutum sai shekara arba'in bai taɓa misan ɗin kabbara harama ba shi sa da aljannan ma an ka shiga ba kana buɗe labulen ka hango wasu mutanen ka san ba a nan kake ba so aikin ka irin nasu ne aikin ka irin nasu ne a ce mutum shekara arba'in daga ƙeyar liman sai shi amma kai ko a jikinka zaman ka masu buki wannan ba wani abu bane wai haka ma kana kokarin an yi magana ka ce wasu ko sallah ma suna zuwa su saboda haka musara'a da musabaka wajen neman aljanna gaskiyar magana ba yaro ba karba babba ba mace ba namiji neman aljanna so ake yi na farko duk abin da zai sa ka same ta kai hanzarin yinsa sannan in abu ne wanda ake rige-rige to kai ma ka shiga cikin wannan gasar wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna haka Allah madaukakin sarki ce da haka me yasa muke munafasa akan abin da ya shafi duniya amma ba ma munafasa game da abin da ya shafi lahira me yasa muke yin gasa da rige-rige wajen neman duniya amma ana yi mana tayin neman aljanna kuma sai ga mutum yana baya-baya wannan yasa ko da yaushe an zo wajen maganar aljanna ake dan fito maka da wasu abubuwa wai ko Allah zai saka kwadaitu zuwa ga mantawa da abin da duniyar nan take a wato take da shi wanda yake jan hankalin ka ya dauke ka game da lahira da haka ala ayi halin wannan aya tana kwadaitar da mu'minai su zama masu gaggawa wajen yin ayyukan da'a wallahi mutum zai ciji dan yatsa in akwai wata dama da zai amfani da ita ban yaje lahira Allah kai baka san kowa aljanna ma ana dan cizon dan yatsa ba domin za a ga da kai wani abin kila da matsayin da ka samu aljanna da ya faka da ya faka da haka ana buƙatar wajen ayyukan da'a zamanto ba a barin mu a baya duk sanda aka ce aikin alkhairi ne a ganmu kuma ba a ganmu a can baya ba a ganmu gaba gaba haka ya kamata aikin sharri ne ba a so a ganka amma aikin alkhairi so ake in dai an kiran suna a ji kana ciki kai ko baka nan wani zai ce kusawa ne saboda an san ɗabi'a ka ci ko baka nan aka nemi gudunmawa zai ce wani shi ma zai bayar kusa shi a ciki wannan wannan wannan wannan shaida ce mai kyau da haka a yi gaggawa wajen neman gafara kai dai ka san kayi dauda ka san mai datti ne kai ka san laftin da ke kanka ba kankani ba ne ka san kana bukatar sutura da rufin asirin Allah ka san laifinka guda ɗaya mai wari kwai ne mai ɗoyi in an fasa shi ka daina yawa ungoku kila sai dai ka yi wato alam takun ardullahi wasi'atan fatu hajiru fiya kila sai dai ka hijira shine ma'anar neman gafara ɗin Allah ya suturce ka ya lullube ka ya karɓe ka a mutumin kirki duk da cewa kana yi wa Allah ba daidai ba sannan aka ce kuma mai gaggawa zuwa ga wani katafaren gida da ake kira aljanna abu na biyu waɗannan ayoyi suna ɗauke da darussa na kwaɗaitar da mu ciyarwa ciyarwa da kake kallanta wato ibada ce wadda take ba wa mutum aljanna da wurwuri kuma dai na ganin kamar ba ka da kuɗi mai yawa ko ba ka da wani abu wanda yake kai ma kai ma ga kanan dai wato yatiman za mata raba ko kuma miskinan za mata raba afwan miskinan za mata raba a'a an fi ƙumin mara razaqnakum ɗan kaɗan ɗin nan akwai waɗanda ya ba su aljanna kaɗan ɗin nan da aka ana buƙatar mu zamanto masu ciyarwa saboda ita ciyarwa wani aikin alkhairi ne muta'addi kuma mun sha maimaitawa cewa shi aikin alkhairi muta'addi ya fi aikin alkhairi lazimi kamar yanda zunubi muta'addi ya fi muni da hadari fiye da zunubi lazimi wato zini- wato aikin alkhairi muta'addi shine wanda ya shafe ka ya shafi waninka yanzu ka ciyar ya fi ka shiga daki kai ta nafila yanzu in ka ciyar yanzu ba kai kadai ba ka sanya wa wasu chemical energy na sai nafila da kai kadai za ka yi nafila sai ka ciyar da mutum goma sai suka samu chemical energy sai suka tafi masallaci wannan fa da commission ɗinka a ciki fa da ka tafi umara kai kai kadai kaje kaje kaje gara kudin umaran nan akwai mutanen da da yawa cikin danginka cikin makwabtanka cikin yan uwa musulmi waɗanda za ka yaye musu damuwa da bakin ciki wanda Allah zai iya yaye ma takaici da bakin ciki na har abada kuma Allah ta'ala ya yaye ma bakin ciki ranar tashin alkiyama ba abin da Allah yake so irin yaye damuwa ga wani ka zama silar warwaran matsalar wani ka zama dalilin fitar wani daga cikin matsala ko damuwa shi sa harkar ciyar wannan za ga ka karanta ayoyin alkur'ani in dai kana fahimtar alkur'ani in ana karanta shi to maganar ciyarwa za ga Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa ta sosai a cikin wurare daban-daban cikin alkur'ani ba zai yiwu ba a yi maganar 'yan aljanna sai ka ji cikin sufofinsu an yi maganar ciyarwa da aka ciyarwa tana daga cikin abinda yake suface cikin sufofin muminai suface cikin sufofin yan aljanna kuma kamar yadda aka faɗa ita ciyarwa ibada ce muta'addiya za ka amfana waninka ya amfana to wannan ibada ta fi wadda kai kai kaɗai za ka amfana in kai azumi kai kai kaɗai za ka amfana in ko za ka iya to ya azumin ka ciyar in za ka iya kana na fulfulin kana ciyarwa nurun ala nur kenan amma in ɗaya za ka ɗauka sai a ce ɗauki wanda ya fi falala wanda ya fi tara malada shi ne maimakon kai ta nafula kai ta nafula da raka a biyu sallama raka a biyu sallama samu wani mabukaci ka ciyar da shi in ko za ka iya haɗa duka shi yasa wanda yake ɓuya shi shi kaɗai ya cake to wannan zunubinsa da sauƙi sama da wanda bayan ya cake kuma yana cakar da wasu wannan zunubinsa ba ƙanƙani ba ne shi kam ya lalace kuma yana lalata wasu wannan a cikin masu hadari cikin mutane wannan gurbatarsa da lalacewarsa ta fi muni idan mutum yana dauke da muguwar aƙida amma ba ya kiran kowa zuwa gare ta shi dai bai yadda da kowace aƙida ta kuma mai kyau shi yana kan wata aƙida wanda take muguwar aƙida amma shi dai haka ya fahimta yana tafiya a kanta wannan yana da sauƙin illa sama da wanda yake aƙidarsa ba ta da kyau kuma yana ƙoƙarin gurɓata wa mutane aƙida da shubuhohi wannan ya faɗi shi yasa in aka ce ga mutum mai muguwar aƙida ne amma ba shi baya da'awa baya kira nakan ce to alhamdulillah da sauƙi da sauƙi sauƙi kibiya a cikin ido an fahimta amma a ce yana da baki yana iya feso guba ya feso shubha ya ruɗa ƙwaƙwalan waɗanda ba masu karatu ba to wannan ya fi haɗari samuwarsa a cikin mutane da fata an gane to da haka aikin da'a muta'addi ka gane wannan ka'idar ya fi aikin alkhairi ko aikin da'a lazimi wanda kai kai kaɗai zai shafa haka mugun aiki wanda yake muta'addi ya fi haɗari ya fi muni fiye da wanda zai zama a yanzu me ya jawo ɗan annabi adam cewa duk wanda ya kisan kai yana da kwamishan saboda laifi ya yi muta'addi kafin shi ba a taɓa iya ɗan adam ba shi da tunani na yin kisan kai amma da ya sunnanta kisan kai kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda zai kisan kai daga nan har duniya ta tashi face dan annabi adam na farko da shi ya fara yin kisan kai yana da kwabisha to yanzu ka ɗauka aikin alkhairi ya shuka da yanzu ladan da zai samu ya sai Allah to amma fa duk ciyarwar da za ka yi Allah ta'ala yana buƙatar ikhlasi Allah bai damu da yawan abin da ka ciyar ba ko kankantarsa shi ikhlasi yake nema inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina Allah madaukakin sarki so yake ka tsantsanta niyya ka tsarkake zuciya wajen yi wannan in kai wannan hanya ce lafiyayya insha Allah ta'ala zuwa aljanna sufa abu na uku daga cikin darussan da zamu dauka a cikin waɗannan ayoyi akwai sufar haɗiye fushi ɓoye fushi da kuma yin haƙuri ga barin ɗaukar fansa duk da mutum zai iya ɗaukan fansa ɗin wannan yana cikin sufofin yan aljanna kana ce ai ai wani ai ina ai baya fushi a'a ba baya ba wai rashin fushin bane wai illa a'a zartar da abinda fushin yake ɗauke da shi shine illa amma duk mutum wanda yake mai mai wanda Allah ta'ala ya san'anta shi a matsayinsa na dan adam ai in an yi masa ransa yana ɓaci annabi sallallahu alaihi wasallam a wurare daban-daban an ga fushinsa musamman fushi in an taɓa Allah ko an taɓa addini to da haka yin fushin ba shi bane a ya zamanto in kayi fushin zaka iya zama cikin control a nan in ban manta ba cikin karatunmu na alhalal wal haram mun kawo cikin amradul qulub cikin larurorin zuciya cikin virus virus da ke kama zuciya akwai algaba fushi kuma ina zaton cikin hudubobin da aka gabatar a wannan masallacin an yi hudubobi ina jin da dama akan illolin fushi duk wanda ka ganshi cikin da na sani fushi ne ya kai shi ka je duk wanda ka gani a cikin kurkuku galibin su fushi ne ya kai su shi sa fushi ko kyau bai da shi shi sa suka ce in mutum ya yi fushi ka kalle shi za a gani za a ga ya yi muni shi kansa in ya kalli madubi sai ga ya sace saboda ya gadi ya canza kamanni wasu jijiyoyi sun tashi idansa ya zazzare ya wasu jijiyo a goshinsa sun tashi shi kansa zai ga ya yi muni gaya to saboda haka to ina ga kuma abin da fushin zai haifar shi ma mai fushin ya yi muni to kaga duk matakin da zai dauka zai yi muni kuma ko a wani mataki ne inda za a ɗauki mataki cikin fushi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada alƙali yayi hukunci a kotu yana cikin fushi da ya ga wasu cikin kilan cikin masu kes sun fusata shi ya harzuka to ya daga ƙara ya ce sai gobe ko sai ran kaza ga watan kaza saboda akwai rashin adalci a cikin fushi akwai zalunci a cikin fushi akwai ƙetare iyaka a cikin fushi akwai ɗan da na sani a cikin fushi to shi yasa cikin sufofin mumine mutane ne masu haɗewa za ka ce musu amma ba wai ba su ji haushi ba ba wai ba su ji zafin abin ba amma suna kallon sakamakon da za su samu wurin Allah ya fi matakin da za su ɗauka ƙila garin ɗaukan matakin ma kuma su faɗa cikin wani tarko na Allah maɗaukakin sarki wanda fitar da su kuma sai illa masha Allah da haka daga cikin abin da waɗannan ayoyi suke ɗauke da shi akwai falalar haɗiye fushi da kuma haƙuri za ka iya ɗaukan fansa ya cutar da kai kuma ka samu dama da ikon da za ka iya rama ka ce ka yafi wannan sufa ce cikin sufofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai da dama waɗanda an babba mu misalai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damar rama kuma ya yafi ka duba waɗanda duk suka cutar da shi a garin makka suka sa ƙahon zuƙa suka kafa masa ƙahon zuƙa suka matsa masa lamba sun cutar da shi ba kaɗan ba amma lokacin da ya zo fato maka duk sai yawancinsu ga su an kamo su ya ce me kuke zaton zan muku suka ce afuwa don halinka ne ba ka sakayya da mugunta ba a ma mugunta karama babu maganar duk wanda ya ma kan kara za ka yi masa na itace wannan dama ya saba a ka'ida cewa aka yi ma in ba za ka haƙura ba to rama daidai yadda aka yi ma amma a wurare daban-daban Allah ta'ala ce wala in sabartum lahu khairul lisabirin annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya samu dama wani kafiri ya samu dama da makami a hannunsa kuma daga shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yau gani ga ka na ga kuma ya rayewa zai kwace ka ya ce Allah zai kwace ni abu makamin ya sakule daga hannun wannan kafirin sai kuma annabi ya ɗauka sai ce to kuma gashi ni kuma ya dawo hannuna ya kenan sai ce kun khaira akhizin ni na zama sharru akhizin to kai ka zama mafi alherin wanda takobi ya fada hannunsa ya ce ka musulunta ya ce a'a ba zan musulunta ba amma dai zan maka alkawari guda ɗaya shine ba zan haɗa baki a cutar da kai ba kuma na daina shiga cikin tawagar duk da za ta yaƙe ka ya ce ka tafiyar ka an shaƙe wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam an gaggaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam in kana karanta tarihin annabi da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to kai za ka rasa gane waye da gaske ku kana son annabi saboda duk halayensa masu kyau ba su ne halayen ka ba amma nan ka san annabi sallallahu alaihi wasallam da'awa ce shi sa ranar tashin alkiyama fa mala'iku za su za su za su fafaki wasu fa su kore su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane kaman ustazai kaman mutanen arziki kaman su me ce ummati fa ce a'a ai kai gaba sun yamma waɗannan ɗabi'un da kake kallo su ne ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam halayensa kenan ka zo mai haɗe fushi kuma in an maka ka samu iko shi wanda ya ma ya tabbatar da yanzu za ka iya ramawa amma ka rabu da shi daga ciki an kwaɗaitar da mu yi wa mutane afuwa idan suka yi maka in suka saba maka ko suka munana maka in dai sun gyara ɓata wadda suka yi maka sun nemi afuwa kaka yi afuwa khudh al-afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin daga ciki akwai kwadaitar da mu ihsani Allah yana son masu ihsani kamar yadda jiya Sheikh Nasir As-Sa'idi a cikin tafsirin sa mun kawo magana sa cewa shi ihsani nau'i biyu ne akwai ihsani wajen bautawa Allah akwai ihsani wajen mu'amalantar bayan Allah to duka guda biyun ake so kai ihsani wajen bautawa Allah shine ka bautawa Allah kamar kana ganin sa shine an ta'budu Allah ka annaka tara idan baka ganin sa to shi yana ganin ka sannan kuma ana son ka yawaita kyautatawa bayan Allah in dai ka samu dama ka zama khairun nas manyan fa'un nas ka zama mutum mai yawan istighfari laifin da kake wa Allah yayi yawa zinubanka sun maka yawa nauyin da ke kanka yana da yawa baka san yawan istighfari kamar kana rage wa kanka laftun kayan da ke kanka bane zaka dinga jin wani karsashi da wani nishadi na bautawa Allah saboda da nauyin zunubi ya danne ka ba ma ka gano cewa ba ka yin abin da ya kamata da haka daga cikin abin da waɗannan ayoyin suke nunawa sannan sun nuna mana mu zama masu tuba tuba ingantaccen tuba sannan ayoyin sun nuna babu mai gafarta zunubi sai Allah Allah ne mai gafarta zunubai gaba ɗaya da aka nemi gafararsa kuma ba ruwanka da shiga hurumin tsakanin bawa da ubangijinsa karka shiga ina gaya ma za ka ji kunya karka shiga mun karanta hadithin mutumin da ya kashe mutum ɗari jiya amma a ƙarshe gafarta masa aka yi har ma aka yi ta dibe da kan ina za shi aljanna ko wuta kar mutum ya yi wa Allah laifi ya nemi gafara ko kuma ku kiyaye masa ita aibata shi shi yasa ba a aibata mutum da laifin da ya riga ya tuba an gane ko da ya yi harkar daba ko ya yi shaye-shaye amma yanzu ya tuba ya zama mutumin kirki to ko a kwatance kana sake ce matsohon dan daba ka san al'ummar mu tana da wannan Allah ya yafe maka masu sun ki yafe ba kai ba shi ta jifan haƙƙi iyalanka da 'ya'yanka ta jifan su da wannan ai baban su tsohon farawo shi yasa aka ce wata rana sayyidina Umar wani yazo ya ce wani an tambaye ni game da ko aure za a bashi ne an tambaye ni da yana da mugun hali amma ya gyara ya zama mutumin kirki yace da na yi niyyar in faɗi wancan mugun halin nasa sai dai kuma na tsaya iya yace da ka faɗi wancan sai na zane ka dan ka maka kage ya riga ya tuba at-taubatu yahdumu ma qablaha da haka Allah madaukakin sarki yana iya gafarta zunubai kamar yadda muka yi bayani jiya gaba daya komawa zuwa aikata zunubi wannan bai kore kuma ka sake tuba abinda Allah baya so shine sabu zarce a cikin zunubi kace tunda dai ka riga tai ka shawo ta to kawai tafi haka to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ba za ku shirya da shi ba kuma ƙarshen al'amarin ba zai maka kyau ba amma Allah ya san muna da rauni Allah ya san muna da gazawa Allah ya san yanda ya halicce mu shi yasa ya buɗe mana kofar gafara ya san za mu saba masa ya san cikin abin da ya halicce mu da shi babu isma mu ba masumai bane to don haka abin da Allah ta'ala yake bukata istighfari da tuba ko da kayi zunubin kuma dai wata rana shedan ko zuciya ta kuma ɗibanka ka kuma aikatawa kar ka sake jin nauyin komawa ka cewa Allah ka tuba wannan yana daga cikin abin da za mu fahimta cikin waɗannan ayoyi a gurguje akwai in an ce mutum mai tsoron Allah ne baya nuna ba baya sabo kamar yadda aka ce mutum malami ne baya nuna shi ma annabi ne ka san su ma mutane sun kasa fahimtar haka in dai kai mutumin kirki ne to kawai kar a samu komai komai kankantar laifin kar a same shi a tattare da kai to ka gane cewa dan an ce mutum yana tsoron Allah baya nuna cewa baya yin kuskure ko baya sabo ba masumi bane ana gane muttaquna ne ta hanyar auna ayyuka duk mutumin da ayyukansa na gari suka rinjayi miyagun aikin ayyukansa alhamdulillah abinda ake so ka mu'amalanci kowa ke in ko so kake ka mu'amalanci mutane 100 bisa 100 to ba za ka samu dan babu ma'asumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sahabbai in ka karanta tarihin su an samu tuba-tubai da kurakurai a cikin al'amuran su kasan dai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu kirka kan mutane irin su da haka dan an ce mutumin kirki ne wani wani mai tsoron Allah ne to ba ma'asumi bane ba ba mustahili bane yi kuskure ba yawa ka gane wannan ba mustahili bane yi kuskure dan an same shi yayi kuskure wannan yana daga cikin sufofinsa a matsayinsa na bil adama yanzu mutuntaka ce ta taso ana auna mutum ne da me yafi yawa a tattare da rayuwarsa in kirkinsa ya fi rashin kirkinsa yawa wannan shine abin da ake son ka kula da shi kuma ka sa shi a layin mutanen kirki in ko ka auna shi kaga ayyukansa na banza sun fi na kirkin yawa to wannan baka da zaɓi dole ka sa shi a cikin rukunin mutanen banza mutum ne an yi jarabawa over 100 ya ci 20 ko ba ka ko duk sanda kake masa dole ka bashi kari over ya faɗi ina fata an gane amma a cikin 100 ya ci 70 sai kuma ka zo kake maka koyari kake tambayar sa ya aka ya faɗi 30 kai baka yaba masa wanda ya ci 70 ko kun fahimci misalin abu na gaba al'ibra ana so mu dinga daukan izina game da abin da ya faru da al'ummomin da suka gabace mu an samu al'ummomi daban-daban a zamanin nuka mabambanta waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah ƙarshen akiba su bai kyau kuma har a zamanin ka ka kalli duk wanda ya ce aiki zai yi ya yaƙi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da ayoyin Allah to ko da ka ga ya daɗe yana jan zaransa ka jira lokacin da zai faɗo a makattasa istidraji ne Allah ta'ala ya masa lalle mun fahimci haka a cikin waɗannan ayoyi cewa mu dinga la'akari kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablikum ku duba ƙarshen aqibar waɗanda suka gabace ku in mutanen kirki ne Allah ya yi su daban-daban a zamanuka daban-daban Qur'ani ya baka labarin wasu da yawa ka karanta tarihin ka ji ƙarshen ya al'amarin ya zama sannan duk wanda ya kama layi mara bullewa cikin al'ummomin da suka gabata su ma Allah ya babba da misalan su wurare daban-daban karanta ka ji yaya al'amarin su ya kare to wannan ana baka ne ba wai dan kawai ka ji kissa ka gyada kai ka ji labari ka ji dadi ba a'a so ake ka dinga daukan izina daga abin da ya faru akan waninka shi yasa suka ce mai hankali shine mai wa'azantuwa da waninsa abu ya faru ga wane shine malam bawo yake cewa gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah to abin da ake so kenan tarihin duk da aka baka na al'ummomi an baka shine dan kai amfani da gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah sannan a cikin waɗannan ayoyin akwai rarrashi ga muminai kar su ɗauka abin da ya faru musamman sahabbai abin da ya faru da su a Uhudu su ɗauka kamar a tarihi su kadai aka taɓa samun yaƙi ya ba da su Allah maɗaukakin sarki yana yana so ya rarrashe su ya kuma gaya musu wannan abu ne wanda ya faru kuma wa tilkal ayyam yawmun laka wa yawmun alayk ba haushe ma ya ce ba kullum ake kwana a gado ba haka abin yake don haka wannan abu da ya faru gare su Allah ta'ala ya koyar da su wani darasi ne kuma dan ya nuna musu kuma rashin faruwar haka ma kullum kai ta nasara kullum ba matsala a rayuwarka sai ka rudu shi sa wani lokaci sai Allah ya dan zungure ka sai a dan taba wata wata waya haka wani wayarin a jikinka sai ka ji mutum ya fara kyarketa dan ka tuna cewa akwai Allah karka karka saki jiki da yawa da haka wa'annan wato ibtila'o'i ko jarabobin da Allah ta'ala ba rashin so bane wani lokaci ka zama rayuwa ka successful tun daga farko a ƙarshe ba matsala to kuma wannan shedan zai iya amfani da wannan damar kuma ya saukar da kai daga kan layi da haka sai Allah madaukakin sarki ya rarrashe mu'minai game da abin da ya faru a yakin Uhud sannan ashe tafiye-tafiye a bayan ƙasa da kyakkyawan manufa wannan abu ne mai kyau ba wai yawon bude ido ko yawon shakatawa kawai ka tafi ka tafi gindin wato ka tafi gefen beach kawai da guntun wando da singileti kawai ka sa wata kujera kana shan shayi wannan wannan a siru fil ardi tafiye tafiyen ka samu dama daga wannan kasa tafiya mabudin ilimi in ji malam Bahaushe haka ne ko garin ku ka bari ka je wani garin sai ga wata al'umma daban sai ga su kuma ga yanayin al'ada su ga yanayin mu'amala su ga yanda suke kaza ga yanda suke kaza ka karu amma da kai kifin rijiya ne idol of camp ne kai gaba ɗaya da firamaren ka da junior secondary school ɗinka da secondary school ɗinka da jami'a ka duk a wani cycle kai ta amma an tashi ana magana ka ce duk duniya kai fa duniya ta kafa iya wannan kake magana in ana magana duk duniya shi ku fahimce shi kamar yadda wani ake cewa mutum ne bai taba gani ba Allah ya rufe masa ido makaho a ran nan kawai sai Allah ya bude masa ido idan yana budewa sai ya ga zakara sai kuma idan ya koma ya rufe shi bai san komai ba a duniya sai zakara shi zuwa ka zo kana bashi labari aya ko wata dabba da ake samu a gidan zu katuwa da ake kira giwa sai ya ce mata kai girman dan zakara shi ma'auninsa zakara da akan gano kana faɗa masa wani katon wato dabba mai suna raƙumi tsayinta ya kai kaza zai ce ta kai girman ɗan zakara su sami da aka iya iliminsa kenan zalika mablaghuhu min al-ilm to shi yasa ya wace ya wace za ga duk wanda ya dan zauna wurare daban-daban ko a mu'amala ya fi daɗin sha'ani ya san rayuwa fiye da wanda yake killace a guri guda baya motsawa to da haka a cikin tafiye-tafiye a nan za ga ayoyin Allah iri daban-daban za ka ƙara gode wa ni'imar da Allah ta'ala ya maka za ka gane Allah ya ma ni'imomi da yawa sannan za ka ga wasu abubuwa da da ka ɗauke su kai aiki da su a rayuwarka rayuwarka da za ta fi haka duk a cikin tafiye-tafiye ana samun irin wannan daga ciki mun fahimci cewa alkur'ani shiriya ne ga mu'minai in dai kai mumini ne to qur'ani shiriya ne gare ka idan ku alkur'ani bai shiryar da kai ba to yana nuna cewa kai a cikin imaninka akwai tantama da Allah madaukakin sarki cewa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina haka in dai kai mu'mini ne in dai an karanta wa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id in dai an karanta baka alkur'ani kuma akwai imani ta tare da kai sai ka zuciyarka ta dan motsa koyaya sai ka ji imaninka ya dan ƙara gaba koyaya amma kaga ka zama kaman wani jamit wani sandararren abu ai ta karatu ai ta wa'azi ai ta karanta alqur'ani ba abin da yake canza a rayuwarka kai akwai aya tambaya ta tare da kai mu fahimci wannan wannan cikin ayoyin mun fahimci haka alqur'ani yanfa'ul muttaqina faqat kuma mun fahimci alqur'ani masu takawa yake amfana da haka duk wanda alqur'ani baya amfanar da shi to ya tuhumi imaninsa in dai in an karanta alkur'ani imaninka ta qasha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum kai baka jin irin wannan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan kai baka samun wannan to wannan ya nuna cewa gaskiyar magana ka tuhumi imaninka wannan a gurguje saboda yanayin lokaci kaɗan kenan daga cikin abubuwan da za mu iya samu na darussa a cikin waɗannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki ka samu dace Allah madaukakin sarki ya ce in yamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhum mithlu wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamu Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin da aka duk sanda wani miki ko rauni ko kisa ya samu mumini to ya sani cewa a wurin yaƙi wannan ba rashin ƙauna ba ne daga Allah maɗaukakin sarki sunna ce ta Allah maɗaukakin sarki haka kamar yadda ya faru da sabai a cikin yaƙin Uhudu ƙarfin ɗin nan malamai suka ce ko dai ya zama abin da ya faru a yaƙin Uhudu na cin nasara da aka yi a kansu shine ƙarfin ɗin wasu kuma suka ce a kakkashe wasu da aka yi da jikkata wasu da aka yi shine karhun faqad massal qauma qarhun mithlu to su ma kafiran irin wannan radadin da kuka ji yanzu da rashin dadin da kuka ji shi ma ya same su a wani lokaci can kun tuna yanda kuka lallasa su a badar kun tuna yanda suka kwashi bayan gidansu a hannu a badar to haka ka'idar Allah madaukakin sarki take wa tilkal ayyamu yusawrifuha Allah bainan nas nasrun marra wa hazimatul ukhra wata rana a ci nasara wata rana kuma a fadi wata rana kasuwa ta yi riba wata rana a fadi wata ran a sha zuma wata ran a sha madaci lima fi dhalika min al-hikma saboda akwai hikima a cikin faruwar haka fa yatamayyazu al-mu'minu as-sadiqu min ghairi dan mumini mai gaskiya cikin imaninsa ya bambanta da waninsa wa yukrimu nasu minkum bi shahada kuma dan Allah madaukakin sarki ya karrama wasunku da samun shahada domin ita ma matsayi ne sai Allah ya zabe kai ke baka ita wallahu la yuhibbu alladhina zalamu anfusahum wa qa'adu anil qitali fi sabili Allah baya son waɗanda suka zalunci kawunan su waɗanda suka yi zaman su suka ki fita wajen yaki wajen ɗaukaka addinin Allah وليميز الله الذين آمنوا ويمهق الكافرين وهذه الهزيمة التي وقعت في أهد كانت اختبارا وتصفية للمؤمنين وأن كريا دا أكا سامو أياك أهد غمومني تافارني دم جرباوا دا كما تاتي مؤمني وتخليصا لهم دا تنسان تشيسو من المنافقين دا منافقين وهلاكا للكافرين دا كما هلكا دا كافرين Allah maɗaukakin sarki ya ce am hasibtum an tadkhulul janna shin tsammanin ko za ku shiga aljanna kuna zaton za ku shiga aljanna ya ku sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azanantum an tadkhulul jannata kuna zaton za ku shiga aljanna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum walam tubtalu bil qital alhalin ba a jarrabe ku da yaƙe-yaƙe ba washada'idi ba a jarrabe ku da tsanance-tsanance ba sunnar Allah za a shiga aljanna amma sai an yi ibada sai an sha wahala a duniya la ya hasul lakum dukhuluha babu yanda za ku samu shiga aljanna hatta tubtalu sai an jarrabe ku am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatkumul ba'sa wad-dharra وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akan kamo mutum saboda yayi imani saboda yace zai bi Allah zai bi annabi akan sa zarto a madigar kansa a ce yayi ridda in bai ridda ba tsaga shi gida biyu kafa katako akan sa sai an nitsa a jikin mutum ya nitse tsakanin kashi da tsoka a fusko shi ya fito waje annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan bai taba sa sun ja da baya daga addinin su ba yace ku mutane ne masu gaggawa wayannan duk abin da ya faru kenan ga sahabbai yanzu mu irin tamu jarabawar kenan duk in aka kwatanta ɗaya cikin goma da aka yi wa sahabban annabi ashe duk kusan mutane da za su kenan hatta talaucin nan inda an jarrabe mu da irin na sahabbai kila wayanda za su dinga ridda suna da yawa a ce gidan annabta ma ana iya ana iya wata biyu ko fiye da haka ba a dora girki ba amma ka duba yanda saboda Allah madauka wato alimallahu anna fikum da'afan Allah ya san wa'inda za su zo daga baya bayan nan dai suna da rauni shi yasa jarrabawan ma ake jarraba mu sama sama amma duk da haka kuka muke yi wato korafi muke yi Allah maɗaukakin sarki ce ba za ku shiga aljanna ba sai an jarrabe ku an jarrabu wa'inda suka gabace ku a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun yanzu mutane kawai so suke su ce sun yi imani ba jarabawa ba komai kawai shikenan ba za a jarrabe su ba walaqad fatanna alladhina min qablihim Allah ta'ala ce mun jarrabo waɗanda suka gabace su da aka duniya gidan jarrabawa ce wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wat-thamarat wa bashshiris sabirin kamar yadda mun karanta a cikin suratul baqara wa ya'lamu Allahu al-mujahidin minkum har sai Allah ya bayyanar da mujahidai daga cikin ku fi sabilihi a cikin tafarkinsa was-sabirina da kuma masu hakuri ala muqawamatil a'da akan juriya da gwagwarmaya da makiya addini ولقد كنتم أيها المؤمنون قبل غزوة أحد حقيقة كن كسانتي أدا يا كو مؤمني كافن أياك أحد إنا تتمنون لقاء العدو أي كن دنجا بورن حدوا دا مكيا musamman labarin da wasu suka samu ba je badar da su wasu dinga burin Allah ya kuma hada su da makiya litanalu litanalu sharafal jihad dan ku samu daukaka irin ta jihadi wani istishhadi fi sabilillah don ku samu shahada wajen ɗaukaka addinin Allah allazi hadiya bihi ikhwanukum wanda ƴan uwanku suka rabauta da shi fi gazwati badrin a yakin badar fa ha huwa za to abinda kuka yi burin na yaki gashi nan kuma qad hasala lakum allazi tamannaytumuhu abinda kuke burin gashi nan ya faru wa talabtumuhu abinda kuke nema gashi Allah ya kawo muku fadunakum faqatilu wasabiru da haka ba ku da zabi ku yi yaki ku kuma yi hakuri sai Allah madaukakin sarki ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalal min qablihi ar-rusul ay wa ma Muhammadun illa rasulun min jinsir rusul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani bane face manzo ne cikin jinsin manzanni alladhina qablahu waɗanda suka gabace shi yuballighu risalata rabbih wanda yake kokarin isar da sakon ubangijinsa afa in mata bin qidai ajalihi yanzu dan annabi ya mutu saboda ajalinsa ya kare aw qutila ko kuma an kashe shi kaman yanda wa ka'ayyin min nabiyyin qutil wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu nabiyuna kaman yanda zamu karanta annabawa da yawa an kashe su annabawa da yawa ba kashe su akai ba wa'adin da Allah ya diban musu ne ya cika suka mutu yanzu kuna ɗauka addinin na Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ta yadda in baya nan za ku ce kun daina ba ku san shi ma ɗan aike ba ne daga Allah to Allah yana son ya gaya muku shi kansa Muhammadun ba wani ba ne face bawansa ne kuma manzansa ne aiko shi ya yi da saƙo kuma bayan ya tafi saƙon yana nan a fa'in mata yanzu dan an ce ya mutu au kutila ko kuma an kashe shi in qalabtum ala aqabikum shi kenan sai ku juya baya akan digadiganku kama a sha'ahul a'ada kamar yadda a wannan yakin na Uhud ai makiyan musulunci sun yada cewa an kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani cikin kafirai da ya sari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karya ma hakuri ya masa abin nan ai shi yaje yana ta musu bishara can kafirai cewa an kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka dan wannan rumo din jita-jitan da ake ta yada ce an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma jikin ku yayi sanyi daga wannan yaki sai kuma ku nemi ku watsar da makamai raja'atum an dinikum wannan shine zai sa ku ja da baya daga addinin ku wa taraktum ma ja'akum bihi nabiyukum ku watsar da abinda annabin ku yazo muku da shi wa man yarji' minkum an dinihi ai wa man yartadid minkum an dini Allah ta'ala ya ce duk wanda yayi ridda wa man yanqalib ala wa man yanqalib ala aqibai duk wanda ya juya baya yayi ridda ya bar addinin sa falan yadurra Allah shay'a falan yadurra Allah shay'a bai cutar da Allah da komai ba kamar yanda bayan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ai wannan yana da tana daga cikin ayar da Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya zo ya ja amma duk an kidi mai har Sayyidina Umar an ce ya zara kan sakali domin ba a taɓa yin abin da ya gigita a duniyar muminai ba duniyar musulmi irin rabuwarmu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa annabi ya ce duk abin da ya tinkaro ka komai tsananinsa tuno rabuwarka da ni in wani ya rasu ka gigita da rasuwarsa ba a taɓa mutuwar da ta gigita al'umma ba irin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka babanka ya rasu tuno ka rasa annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarka ta rasu tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ka rasa shi da haka abin sai ya zo maka da sauki domin in kai mumini ne inda a ce annabi yana na a ce a dauke babanka ko babanka ko a dauke annabi sallallahu alaihi wasallam zaka zaba a dauke babanka da babanka a ban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka sai sayyidina Umar ya zare takobi ya ce duk wanda ya ce annabi ya rasu sai ya sare maka saboda kidima ya ce shi wallahi ya mamanta da wannan ayar shi yasa lokacin da sayyidina abubakar ya zo ya sake maimaita wannan aya ya hau mumbari bayan ya zo domin a ranar yana wani gida yana da gida ba gidansa ɗaya ba yana da wani gida a can nesa cikin garin madina da aka a ranar ba a nan yake ba da aka da ya zo ya ji abin da yake faruwa ya shiga ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe shi daga mayafin da aka lullube shi ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa kira ya riyo ƙasa ya sumbaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dubta hayyan wa mayyitan yace ya maikin Allah ka more kamshi kake kana raye bayan ka rasu ma ya maikin Allah kamshi kake sai ya fito ya hau kan bambari shine cikin hudubar da yayi yace man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyan la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat duk wanda Muhammad yake bauta to Muhammad ya mutu wanda ko duk yake bauta wa Allah Allah rayayye ne baya mutuwa sai ya kawo wa ma Muhammadun illa rasulun kada khalad min qablihi rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani bane face manzo wanda wasu manzannin kafin shi sun zo su ba sun shuɗe a fa in ma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum har zuwa ƙarshe to anan hankali ya dan dawo sayyidina Umar ya ce sai ya ji kamar ranar ainihin wato ya taba jin aya da haka duk wanda ya sabida annabi shi sa lokacin wasu suka yi tarda aikin da sayyidina abubakar ya yi na farko kenan wajen dawo da mutane kan doka da oda a nan aka samu barkewar wasu kabilu suka ce sun yi ridda sun bar addini a nan aka samu waɗanda suka ce sun daina ba da zakka duk yana daga cikin abin da haka Allah ta'ala yana so ya gaya mana cewa addini nasa ne wanda zai addini dan Allah fa inna Allah hayyun la yamut da haka duk wanda ya ce ya ja da baya ya daina addini sabida rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam bai cutar da Allah wani abu ba inna ma ya durru nafsahu dararan aziman shine ya cutar da kansa cuta mai girma amma man sabata alal iman amma duk wanda ya kafe akan imani wa shakara rabbahu ya gode wa ubangijinsa ala ni'matil islam akan wannan ni'ima ta musulunci fa inna Allah yujzihi ahsanal jazaa Allah maɗaukakin sarki zai saka masa mafi kyawun sakamako Allah maɗaukakin sarki ya mana mafi kyawun sakamako abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata Allah maɗaukakin sarki ya ji kan iyayenmu Allah ka ji kan kakanninmu, Allah ka ji kan malumanmu, Allah maɗaukakin sarki ka ji kan ‘yan uwanmu musulmi maza da mata, Allah maɗaukakin sarki marasa lafiyarmu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya, Allah ka tashi a kafaɗinsu, Allah ka rubuta musu a mizani, mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya, Allah ya ba mu ikon yi masa ɗa'a da wannan lafiya, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓi azuminmu Allah ya karɓi sallolinmu Allah ya karɓi sadakokinmu Allah ya karɓi dukkan ayyukan alkhairi da muke gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cikin waɗanda za a yanta a wannan wata gafara da rahama da Allah ta'ala ke saukarwa a cikin wannan wata Allah ka sa muna da rabo a ciki Allah madaukakin sarki ka sa ba ma daga cikin wanda za mu kishirwa banza da yunwa banza Allah madaukakin sarki ka sa ba ma cikin wanda za mu tsayuwar dare da salloli a banza Allah madaukakin sarki ka biya bukatun mu na alkhairi Allah dukkan wanda suke cikin damuwa ko kunci Allah ka yaye musu Allah madaukakin sarki ka raya samarin mu Allah madaukakin sarki ka raya su rayuwa irin ta musulunci Allah madaukakin sarki waɗanda suka sauka daga kan hanya Allah ka dawo da su kan hanya hanya Allah madaukakin sarki ka sanya albarka cikin iyalanmu Allah ka sanya albarka cikin iliminmu Allah ka sanya albarka cikin arzikinmu Allah ka sanya albarka cikin zurriyarmu Allah ka sanya albarka cikin wannan gari namu Allah ka sanya albarka cikin wannan ƙasa tamu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancinmu Allah ka sanya albarka cikin dukkan abubuwa da muke nema na alkhairi a gurinka ya Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah